السلام ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد ناسك الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله كيا يوم يا من قصر ya ke wani addinin mu da imanin mu Allah ya yi mana jama'ar mu da jama'a sace sacen mutane su rike sai an biya kuɗi na Allah ya yi mana sharrin su albarka da sallallahu alaihi dukkan bala'i Allah ya yi a Najeriya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda muka roƙi Allah juma'a farko wato rana kyau da ta wuce muka roƙi Allah Allah ya sa mana Najeriya cikin kiwonsa cikin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda muke kowace shekara a nan bauchi juma'a farko ta muharram kuma ta biyu mu yi ta kuma yadda take a lafiyan bare bari ko da yake wani abu wato ni bai samu na je ma na tura jama'a dalili asabar da ta wuce gwamnan kogi ya ce zai aiko jirgi zan je masa addu'a zai shiga sabon gida na gwamnati amma zan dawo to da bayan na amsa zai ce ba na ina na so ya kwana na ji aka ce masa ba zan kwana ba domin ina ta baki ranar asabar din su gama tafiya ba zai iya kwana ba kuma sai je ya kawo jirgin akan zan je din in dawo din ajiya to na je Allah ta mu gama da wuri ba muka dawo za mu shiga jirgi sai fayilo da ce ai dare yayi ba zai iya tafiya ba sai gobe duk ya sa muka dawo yau da safe to ba zai yiwu na dawo yau da safe kuma in tafi abuja ba sai na tura mutanen da za su wakilce na jirgin da ya kawo ne su koma a cikin su dauka abuja su dauki motoci su tafi kamar yadda wata juma'a ko ta sake dawo a das za mu yi wata juma'a ta karshe insha Allah a abuja za mu yi duk dai roƙon Allah ne Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana jama'ar mu Allah ya kiyaye mana mutanen mu albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alherin shekarar albarka da sallallahu alaihi ya yi mana bala'o'i ya gafarta mana laifukan da muka a wannan shekara ta wuce ya ba mu ikon aikata kyawawan ayyuka a sabuwar shekara ya karfa mana Allah ya kiyaye dukkan bala'o'i albarka da sallallahu alaihi wasallam amma na ji wani yana cewa rabiul awwal ya kunso mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safar ya kunso mana shi tijan radiyallahu anhu rajab ya kunso mana shi ibrahim radiyallahu anhu yace wai muharram ya kunso musu kiyo dairu to wannan kar a sake fada kar tsara ji ni ba kowa bane cikin wannan tsari ni mukaddami ni mukaddami daga cikin mukaddamai shehu ko yanzu ko da mukaddamin shehu sai an musa maulidi ranar aiwuwar nawa kenan akwai ranar da za ta wuce ba samu maulidi ba ko ya ce kowane mukaddami shi za a yi masa maulidi akwai ranar da ba maulidi kenan a Najeriya to ban yadda bakar a sa suna na a cikin waɗanda ake wannan abu kuma kar ko na mutu kar a ce ga yau ranar biyu ga watan Muharram ne za a wuce dai maulidi ban yadda ba yadda bar ni kamar sauran yan uwana yan mukaddamai Allah ya saka da shi ya saka da shi iyaye mai kyau ne ka samu ba mu lafiya da zaman lafiya ba kowa bane sai mukaddami daga cikin mukaddaman shehu kuma wannan ya ce na fari don wani mukaddami daga cikin mukaddaman shehu hadimin sa kuma surkin sa alhamdulillah salamu alaikum ya duda ba a yi tattabai ya samu ranar da aka ajiye wajen jami'in bai samu ba amma ya samu cikin gaibu a cikin watan safar aka aibe shi sha ga watan safar a cikin gaibu amma ko bai yi taron a yi masa maulidi na maulidi shehu shehu jani ba shi shehu maulidi shehu da na rajab sha biyar ga watan rajab ni na fara yin sa duk gaba da a nan jos na fara har ja an shehu na ce lalle kai abin da wani bai taba yi ba ni na fara yi maulidi shehu a rajab har yanzu ya koma kauda suna kiran wannan maulidin shehu din maulidin taiba su ma yanzu suna amma suna kiran maulidin taiba wato garin da aka yi shehu din in lokaci ya zai je su taru amma ni na fara yin wannan amma ni ban yarda a ce wata rana za a yi taro yau bi ga watan muharram ranar da aka yi shehu da muke yi maulidi ban yarda ba kar a yi min bayan rayuwa na
ta wancan wani
السلام عليكم الحمد لله الذي جعل الجمعة من أعظم آيات الإسلام والجمعة والجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام هي في حق الفقراء والمساكين كالحج إلى بيت الله الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه لكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد أمر المؤجلين وعلى آله وصحبه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراجبوه مراقبة أن يعلم أنه يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البعيد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا قضيت الصلاة فانتشروا بالأرض وابتغوا فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وعليكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات واعلموا أن الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى وقد قال تعالى وأما قليل يفنى وقد قال تعالى إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر لا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ما قد وأخر الإنسان على نفسه بصيرا وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويهدي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى بالله وسيلة حدنا على درب الدرس الرجية له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ به بنفسه وسنى بملائكة بصري وسلت بهم من جن وإنسي وذلك تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى لي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة من صلى لي أجرا صلى الله عليه بمئة من صلى لي مئة صلى الله عليه بألفا من صلى لي ألفا ذاها مسكن بكتب إلى باب الجنة وفي رواية من صلى لي ألفا يقول له براءة من النار براءة من النفاق براءة من العذاب وعليكم بالإكثار من الصلاة لي شكرا إن ذلك عند الله وخير وعظم أجرا اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر والمدين الأنوار أبي بكر وعن سراج أهل الجنة الناظر من الثواب شهيد المنحراف في نفسه سيدنا عمر بن الخطاب عن مؤمن الآن موالي سيرة الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعمر بن ليس بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب عن ستة الباقية لا زالت إلى ولا راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين اللهم هالك من كان في جراحة للمسلمين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين وجلهم عنهم وذرارهم وإيمة للمسلمين في سلامة عاجل للمسلمين ونجنا من كل ولاء وباء وطاعون وزنا وربا وذكر من ذلك بلادنا خاصة بلاد المسلمين عامة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قولوا قولي هذا الله
الحمد لله
muna da wani na gari wato gari suna gani wai mu a Najeriya mu yan shigiya ne mu mu mu da kowa da jama'a yawan jama'a a gaskiya amma duk da haka saboda rashin tsarin mu ba mu da wakilci a gwamnati to wannan gari gari kuskure ne na'am yawa in ka ga jama'a ta karu in dai ba ta tsara kanta ba wani ne ya tsara ta to tsara ta shi za ka tambaya dan me ka tara waɗannan mutane ne kake nufi da su to shi zai baka amsa amma ba wani ba ba ko ita jama'a ba wani jama'a ta mu komi yawanta ba mu tara ta ba shi Ibrahim ne ya tara radiyallahu anhu ta hanyar faiza ta hanyar karamar shoki jani ta hanyar mu'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kudur Allah kai tare jama'ar da za mu tambaye shi me yasa ka tara waɗannan mutane da suke duki da su sai ka ji ya ce maka فذمة تقديمهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا. وأنا الأمة التي تاراوا ina tara ta don musulmi wanda ba musulmi su dawo shiga musulunci su zama musulmi musulmi kuma su zama masu imanin gaskiya masu imanin gaskiya kuma a yi musu tarbiyya su zama mukamul isani su zama arifai duk gaba da tattara tura su fadin Allah wani fada kenan kamar ta haka bai hana wani almajiri shirin yin siyasa ba in yana jin zai iya yi amma shaninmu ya wuce haka domin ko da ilimin addini in yi wa mutum yawa har tunanin da hankalin ya wuce tunanin mutane da hankalinsu da ke kirkiro musu wani abin da da ba su san shi wa amfani ya kawo su zai amfane su waɗannan mutane ba sa shiga siyasa kuma turan da ya isa ya yi tunanin kirkiro wani abu ko tunan da jirgin sama ko abubuwan da ilimin da ya shafi cikin zama na sani yanayin sararin sama ko ilimin wasu abubuwa da ake kiran su abubuwa na sadarwa ne na intanet da sauransu ko wanda suke kirkiro waɗannan abubuwa iliminsu ya wuce ilimin mutanen zamanin su za su yi kirkiro abu da can babu shi amma in su kawo shi zai amfani mutane kuma za su yi siyasa ba su wuce nan su nan balle waɗanda muke mu alhamdulillahi shukar na fakar shanin mu shani ne na zuwa ga fadan annabi zuwa ga fadan Allah ba da hawa ba abin da ke zuwa fadan annabi da fadan Allah da shi shi ne istibari ya tuba a rabu da zunubi a yi nesa da shela a yi salatin annabi a kurba ga annabi sallallahu alaihi wasallama أي لا إله إلا الله قوما كأننا كباكدا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قلنا هو ko an yadda ko ba yadda ba abin da ake zuwa wani annabi da Allah da shi shi ne yin ibari nan nana ta da sadaqin annabi da la ilaha illa da qur'ani kuma kowa ya san jama'a kusun kowa yin waɗannan abubuwa da aka wannan abubuwa ba su ne hanyar zuwa ga annabi zuwa ga Allah ba kuma da ya fita kamar ta hanyar Allah bai ta hanyar annabi ba saboda haka ba mu hana mai jin zai yi siyasa cikin mutane mai yi siyasa ba amma ba za mu yadda a kwashi mutane mai jin sai wajen siyasa don mutane kuɗi ba za mu yadda ba ba so siyasa yi yin siyasa amma ba jama'a mu za a yi ba a tsero masu siyasa ba dama shi ya ce ku ya tara mu to ya gyara mu ne ya kora mu fadan Allah har ma yana cewa ala jari sun kuka rabin kubbi mu'uridan adalili ta fi mabarin nufawi ya kai muridi na ina baka shawara ka zubar da komai masu koma ka yi hijira ka koma ka zauna wajen annabi Muhammadu in ka yanka to ke da dukkan bukatu ka wuce su duk koma ka kashe ka in kana yin wani abu dai to sai ka sau ko kaza amma in kowa yana ka zauna duk bukatu duk koma ka da kai duk wanda muke da wannan himma don kuma sabuwar ciki cikin cikin gwamnatin Najeriya ba, ai mu wakilai ne na gwamnatin Allah. Kuma Allah ya ce ana ce yi su ban da kayan. Duk mai yin zikiri na ina tare da shi. Duk mai yin zikiri na ina tare da shi. Ba ce ba mun zama ɗan majalisa ke nan na Allah ba. Mun zama ɗan majalisa ke nan na Allah ana ce yi su ban da kayan. Duk ka ka zama ɗan majalisar Allah don baka zo dan dan baka yi a Najeriya ba sai ne sai karanta kaga har mu zama kaman an joni Isra'ila bani Isra'ila da Allah ya halakar da Fir'auna ya zo ya tattabu suna kan hanya zo ka da wadansu na bautar dodo yadda ya musa na zana ila an gaba da wariya kai ya musa muna ci awa waɗannan mutane masu wutar dodon da kuma kai mana dodon wani abu da za mu ga mutane a billahi kuna da Allah Allah da ya zaɓe ku ya haɗa ku da annabin da yake magana da shi harkar da baki yi ku sannan ku zuwa ya nema ku dodon da za ku bautawa inna kun ga kun da sharu a mutane ba ku da wani yahi na hawa da mutabbarin wani ai masu bautar dodo ai sun halaka ne tare da dodon su saboda ga mu ba za mu ce Ibrahim mu ma ai za mu da wakilci cikin wakilin duniya mu zama ministoci ko mu zama advisor ko mu zama vice president ko ko vice governor ko ministry ko mu ba za mu doke ne ma ai musa za mu doke ne musa wa alhamdulillah ko wanda dan uwan mu dan tijjaniya siyasa yayi ta ba amma kan shirin da shi baya yau ya ce ya yadda almajiransa su shiga siyasa amma ga sharadi nan ya zasu muslimi ma ya rabu islama kaulan wa filan wa kulla man ana siyasa da tubai muslina wa kad ba'du iyahu bi quram na yadda almajirin ya shiga siyasa amma siyasa da zai yi wanda za ta ɗauka jami'in musulunci ko da magana ko da aiki wani wanda ya tafi siyasa da saba wa addini ya ce da zahirarsa ya tafi duniya to haka ku ke fahimtar da mutane karrafa ke da wasu mutane da kanti ga jama ga jama kurkun kamfanin tsari ya hana musu komai a Najeriya a kai komai wai rikin iya tsari sai ba mu ka kawo kan wani mu tsara kan su wanda ya tsara mu to ai ya samu iya bukatar sa akwai wani da yake wasa da kamar salawati koyin da kewa za ta lazimi da wazifa da zikirin juma'a masu bincike a wannan watan da ya mutu an yi taro a nan nan wanda aka yi taro da shi ke gaya mini yace wannan taron yana bincike shin kam yan ɗarika suna shiga cikin hanyar terrorism da ke jama'a da hausa yayi yan dariƙa suka shiga hanyar ta'addancin nan shin ta'addancin nan ina asalin sa ne suka bi shi kawai asalin ta'addanci duka musulunci a duniya gaba ɗaya daga saudiya ya fito binci taro na london ba binci taro daga saudiya wahabiyawa da suka raba a duniya wannan abubuwa duka rizala su wani ajin ajin ne a ka'ida ne a shabab ne a lalata a shiga duka gidajen kurkukun da ake tsare da yan ta'addar duniya gaba daya ba na fitar da rika ko guda ɗaya. Alhamdulillah. Wanda aka yi taron da shi ne gani da don a don nan. Saboda haka kode na kode wa Allah. Alhamdulillah. Wai idan polisan Najeriya su kira mu not robot. Idan mun ɗauko motoci da yawa da yawa za mu wuce in su hako to ga ga aiki ya zo ga aiki ya zo in su zo bakin hanya su tsaya. da sun ga tarihi sun ga hoton shebran sai su koma not wrong.
radiyallahu
Ibrahim na cewa na sa su yi mai yau kisa da makawar guda. Duk bai neman zaman lafiya bai neman daukaka ina masa da gari kar ya taba min mutumina. Duk mutumin da ya taba yanci tijjaniya da su shari to zai gabu da Allah yanzu nan Allah zai maganin su cikin rai. Duk wata kungiya da ta san ma jama'a shehu tijjani za su cuce su to za ta gabu da Allah zai mata abin da ba shi da kyau. Ga dai waɗanda mutane da ke gina su ba za ta kuke ta zuwa. Wadanda ke gina su masu zagin yadda riga mai kuka Allah ya yi wasu da farko suka ce su alu sunna ne wai ba su yi mahanya ne ba wani. amma wani shugaban su an yi babban taron da ba kamar sa gudu shi ne shugaba. Gudu ne zai daga suna nan biyu da dari. Ba ni kunya ba. Wai ba ni kunya ba. Ahlus sunna ne ma sabbin hanya ne neman annabi Muhammad. Amma ba in yi babban taron da ba kamar sa a Lagos. Za a kira dukkan manyan mutane za a yi taron ahlus sunna shugabansu babban babansu gudu. bayan gaba Najeriya kusa bai samu zuwa ba ba ya tura na wani namu kuma ya gaba to wai masu zuwa ne amin ramar ne ba babban ba ko su gudu wanda ba su zuwa ya san ya zai hudu wani kuna wani to in suna neman hanya ne mutu hanya gudu kuma muna tare da nan hamadu ne yana ce mana albarku ba a man a haɓa ba sai kun nemi hanya cikin cikin waɗansu abubuwa ba albarku ba a mata amfar yadda mutum yana tare da masoyansa kuka alhamdulillah wani ya mazo Allah da kore ga yadda muke ne amma mu masoya ne na ne ba mu suna da saboda ka duk wanda ya taba mu ba ya taba danja duk wanda ya taba mu kashe kare wanda ya kai ni ta taba mu yadda gangan ta taba mu to kare wanda ya kai duk ya taba mu to lalace wanda ya yi duk wani mai kudin da ya taba mu don kudin da lalace kudin da ya yi wani mai kudin da ya taba ku lalata kudin da ya yi in ana mutu a jarraba
Alhamdulillah.
kullum a mafiye tsari ba saboda yawan ba ta amfana ba gwamnati su shi kuskure dama ba ta ba ta da ba kuma da hudan gwamnati ana neman gwamnati annabi ne da gwamnati Allah ana ta kuma ya kai alhamdulillah ba ta da su ba فاتحة صلوات الفاتح آمين آمين
Alhamdulillah yau ya lamunce mana ƙa'id da dari tara da sittin da shida نعم aka yi juyin mulki muna kauna a cikin akwai manyan yan siyasa suka nuna damuwar su cewa an kashe sama a barewa an kashe sardauna ina makomin mu arewa ke wake karku karku damu ba abin da zai same ku ga gaya filin siyasa daga cikin ke gaya wani ke ne kai ga fika ba gwamnati na ta ba Najeriya wanda ba da kai ya kamata ba wace umma almajirai ta bukatu ce daga yau ba za a sake wata gwamnati wanda za ta wani almajirai na ba har abada ba za a sake gwamnati za ta wani Alhamdulillah.
Aka zo an kama yau za ka rayu a tsana ya kudugu. Ina maganin yau, ina maganin yau da aka yake ko ba wani wani za ka zama to hada ba shi sai wata na kan zaɓe mai yau da ai abin da yake nufi a kama saboda sun yi wajiba sun yi tijjaniya sun yi laifi amma ya kaga daga yawan sun tijjaniya an kama shi ba a yana wajiba yana hirne da mutane kamfaninsa ba a kan shayi birnin da aka kama shi a kan tijjaniya ba a kan tijjaniya ne dai har abada ba za a samu wata za su kun yi laifi kun yi tijjaniya kamar zamanin da da ake kama mutane a ɗaura ta gudu har suka suna gudu suna dawowa ƙasar mu nan dole su fita da ke gani a ƙasar farko a ƙasar kogin da a ƙasar kogin da to shafin makiya ne da ya zo kurorin daga can amma wannan nan ba za a sake ba ciwo kuma za a sake yin ba Insha ba za a sake ba insha Allah Insha Allah.
Saboda Alhamdulillah.
an taba yin a kawo yan tijjani aka tsare su a gurin foto aka tsare su ga tabai to wadansu ba sun dawo daga kaura sai aka aika daga saboda aka aika burokoki su kamo su tun daga kamba a kawo su foto aka je aka kawo su daga kan ba iyakar tsakanin ƙasar Nigeria da ƙasar Nigeria. Da aka kawo su kudu, to an yi kuma yin yin hukunci da zara ya kusa fita ke nan bai ƙara fita ba. Da aka kawo su, to ihun sa kudu ya ce a kawo ɗaya guda ɗaya daga cikin manyan su, aka kawo bara da ke jega. sai biyu da ture sai ya sa kujera guda uku ya zauna kan kujera ɗaya sai duk musulmi ya zauna kan kujera ɗaya malam balarabe musamman ba malam balarabe jega ya zauna kan kujera ɗaya yana wakiltar su ya tijja yana a kafu da kamba da ya tijja ne da su yi nauri a sakwato sai bature ya ce sarki musulmi ne ya saka daure wadannan mutane da suka ga jirgin jirgin sauran gari sai mutum sai suna yin abin da ba mu suna yin abin da ba mu kuma yin abin da ba mu sai ya fada ina ne kuna yi wani sarki ba yi yau a muke muke yi muke yi da sarki ina ne zai yi ina ga mu yi a cikin yadda kuna da hukunan mutane kuna ɗiban kayan mutane kuna zaɓin mutane a cikin ne oh sarki gargajiya dinin sa bature gargajiya dinin sa malam gargajiya dinin sa zauna na
kenan ai
alhamdulillah da sharri bai sake dawo wa sai da aka samu mulkin kai ko ya dawo har waɗannan mutane da suka kan mutane da daurewa sharri ya ta zama ya zama yanzu tun daga wancan lokaci har yanzu suna cikin rashin nasara ga abin da ta hannu ba shi yake yi saboda bakin shehu alhamdulillah mu gode wa Allah Allah ba mu lafiya da lafiya da lafiya har ana su zo za su kama mu suka zo za su kama mu da da tora za su kama mu ya yi yake waɗannan mutane ku jare su wallahi abin da muke yin nan ba duk irin waɗannan mutane ba da Allah ya zabo mana a gaba amma an ta rami ma ta kawo abin shiga ya riba a lokacin da ake wata shari ta kawo yin shiga ne kaga da kara kiyaye mu da babu lafiya da wani lafiyar kwanciyar hankali da na kiyaye mana jama'a mu duk inda muke Allah kiyaye mana sharrin masu sharri Allah karye ma neman karya musulunci da tura mai za su yi jihadi Allah ya karya su karya suke yi jihadi da ya sauya su jihadun nafsi jihadi ka gyara ka tsarkar zuciyar ko ba da Allah ya tuna jihadi da zama amma jihadi kashe mutane ba a da shi ba mu da ikon yin sa ba mu kai mu yi jihadi ba don abin da Allah ya shirya ne ba mu fita ba mu samu yi ba mu samu cikar da ba kamar yadda suka faɗa kullum sai an samu jama'a musulmin duniya sun ka sun zama kashi ɗaya daga cikin kashi uku jama'a duniya jama'a musulmin sai sun samu kashi ɗaya cikin kashi uku jama'a duniya ɗaya kenan sai kuma da wasu ne sun samu sojoji kwararru na sama da na ƙasa da na ruwa da na dabarun yaƙi musulmi sun samu kashi ɗaya cikin kashi uku na duniya sai an samu kuɗi wanda musulmi suna da kuɗi ya kai kashi ɗaya cikin kashi uku kuɗin duniya kuma sai ah, an samu makami wanda musulmi suna da makami ya kai kashi ɗaya cikin kashi uku na makamin duniya to in an samu wannan yayi ma akwai zaura to sauran shi ne ba a yi jihadi na musulunci sai ta da jagora guda ɗaya sai an samu ja- jagora guda ɗaya a cikin population da ake da su duniya tana da mutane yanzu miliyan dubu wajen dubu bakwai amma cikin wajen dubu bakwai ɗin nan musulmi ba mu miliyan dubu ɗaya da ɗaruruka ba ba mu kai dubu biyu ba kaga da mutane sun kai miliyan dubu shida ne kadai ba dubu bakwai ba mu musulmi a cikin mun kai dubu biyu kaga mun samu su dusu ke na cikin su mun ba su zani to da mun samu kwaram a wannan to ba mu samu wannan ba sojoji ba mu samu ɗaya daga cikin uku ba kuɗi ba mu samu ɗaya cikin uku ba mata su zaune su uku ba to da duk wanda ya zaba kai daya wanda yake zai zama gagara ko wanda musulmi sai sun samu jagora guda ɗaya tak wanda zai yi wanda shi da komanda bai bada komanda shin a cikin larabawa za mu ɗauka ne wanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin dangin su ya saukar da Qur'ani da harshen su ya saukar da addini gaba ɗaya da harshen larabawa amma yawan su duka ba da duniya ba su kai miliyan ɗari hudu ba duk da duk ba da duniya ba su kai ɗari hudu ba musulmi wajen miliyan dubu da wani abu da duka mu ajamawa ne kenan su majority ne mun fi su yawa a alhamdulillah kuma an fi su ilimin addini ilimin addini da yake wajen ajamawa ba su da wajen larabawa yanzu kuma mun fi su himmar addini to mu ajamawa ne za ka ga an kiran sallah muka lafiya su jika bankuna su jika titi da duka masu zarra amma kan yi kasar larabawa ba za ka masu zarra ba aji kan sana sai kan ka babban masallaci da ka sabu ɗaya da rabi da huku kuma tsofaffi da makami ko ina ya shiga tasha ta shiga kasuwa ta shiga titi ya shiga ba ita za ka samu fili sai ka shiga babban masallaci kasar larabawa kana wuri ba duk wannan ne za mu ɗauki jagora ba za mu ɗauka ba. Ko za mu ɗauka? Ba za mu ɗauka ba. Kun da an yi shi da wani arabi da wani arabi duk ɗaya da shi da dini na hasu da arabi na na ajami. Illa bi takwa. Ko duk wani za su yadda a ɗauki da kurora jikin mu adamawa abin da za su mana da waye adamawa. Da hancin da aka zama da Ƙurani a cikin dangin da aka tuba da Muhammadu. Da hancin da ake yi addini musulunci waye ku a gina bi adamawa za ta yi tsoro su gaba cikin mu ba za ta tsoro ko to ko da waɗannan sauran sun shiga ko zo nan ba za a samu shiga ba ko an rasa to shi kenan ba mu wajen fiye gamu ba wajen ci kamar dai ba ka da kuɗi ba ka da dabbobi ba ka da wani ba ka da wani ba ta kanka amma ba ki ba ta kan musulmi amma ba ta kai ko jihadi ne yanzu ya rikina mutane ba wajibi ba da kan duniya su ba ba su su kwaraga ba kan su kwaraga ba saboda haka ai kokarin jihadi gyaran zuciya wanda annabi ta shi babban jihadi al jihadu akbar shi ne babban jihadi amma jihadin zubar da jini yanzu duk wanda ya kasa bayyana mai banna ne a bayan kasa kan ya yake ba don addini yake ba don banna a bayan kasa a kan shi mutum ya bude ne kawai ba don gyara ba Allah ya kiyaye.
Amin, Mola.
Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye.
Amin.
آمين
ولا اله الا الله ولا اله الا الله ربك ربك المأمون سلام المرسلين والحمد لله Suna kare wani shigantaka da aka kai a wani kisa wani za a daidai tsakanin namiji da mace. Wannan shigantaka ba za mu yadda ba. Allah ne da ya duk da karfi su hanci su da yayi. Ga gurba ta roƙa kina karɓar mata guda biyu Allah ne ya faɗa. Bayan Allah wanda ya saba ya yi Allah ya yi ku ya yi mana lafiya ya yi mana addini ya sauko mana alƙur'ani ya yi mana nan ya yi mana nan. banza ne wani zan kawo da banzan sa ga mutum Allah ya zama.
آمين Shirya musulunci ne ba za mu iya fare. Kuma baya an fi karfin mu za za mu iya duka dukiya da ke yan. Za mu iya ba ba karfi ko da za mu za mu da karfi. Amma shi shi ga ga kuma turo cikin banza yana musulunci mutum da zaɓe ke da wani kuma cikin majalisa yana tuka alƙur'ani yana tuka musulunci ba za mu zama ya zama. Kuma da su tura shi a mace. Yan yi banza ya dukiya banza da ke rikici na musulunci. kada ke zama gani ba ku dawo da kai ina ki dawo wa su ga hannu muna wanda ba wai mu da wannan banzar su ga sai ki muna musulmi na a dai ku da na bi ba wa su da ta kai kai assalamu alaikum mun gode Mola alhamdulillah alhamdulillah